akwai yan uwa da suka aiko takarda ta neman addu'o'i tama'an dukan mu na san kowa da irin bukatarsa da kuma neman Allah ya amsa masa kuma shi musulmi baya rasa wata bukata da zai ce yana da ita a wajen Allah irin waɗannan wurare na karatu wurare ne da ake sa tsammanin Allah yana karban addu'a kuma wurare ne da mala'ikun Allah suna halatta kuma duk inda aka tara mutane bayan Allah masoya Allah mutum ɗaya biyu to mutum ya yi tawassuli da zuwansu watakila a yi masa addu'a Allah ya karɓa dukanmu Allah ya biya mana bukatunmu ya yi mana abin da suke damun mu kuma ya kwanta da hankalinmu ya samu cika da ina wannan ya ba da sadakar dubu ɗaya masallaci ya ce yana neman a yi masa addu'a Allah ya ba shi haihuwa kuma akwai wata shari'a da suke a kotu an shiga hakkinsa yana neman a yi masa addu'a Allah ya ba shi nasara Allah ya ba ka haihuwa kuma Allah ya ba ka nasara a kan abin da ka sa a gaba malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka don allah ina buƙatar addu'ar 'yan uwa musulmi na fara yace ya fara sabon kasuwanci allah ya sa ka fara a sa'a allah kuma ya baka nasara da dacewa allah ya ba da nasara ina roƙon a taya ni addu'a saboda yayana za su yi jarrabawar fita daga makaranta 'ya'yansa za su yi jarrabawar fita daga allah ya ba su nasara allah ya sa a dace akwai dan uwa da muke tare da shi a nan ɗaya daga cikin almajirar wannan masallaci dan ala tela babansa da cijo yana cikin dattawa a wannan unguwa da suka fi kowa shekaru ba shi da lafiya kwana-kwanan na mahaifiyarsa allah mata rasuwa to shi ma dattijan da yanzu an kai shi asibiti yana kwance ana ta fama mutumin kirki ne kwarai mai son sunna mai son malamai a masa addu'a Allah ba shi lafiya muna fatan Allah ya warkar da shi Allah kuma ya ba mu lafiya gaba daya wannan ce Allah ƙara maka lafiya da nisan kwana muna buƙatar addu'a saboda wallahi malam kowace kasuwa ta zo sai abin ya lalace shi sa muke so don Allah a taya mu da addu'a tare da shawarar abin da ya kamata a dinga yi na addu'o'i shi al'amari na kasuwa yana zuwa ta ɓangarori dama ba kowane kasuwanci ne yake dacewa da kowane mutum ba gwadawa ake in abu kaza ya karɓe ka ka iya shi sai ka yi akwai abinda laifin daga gare ka ne kai ne baka iya ba gane logar abin baka shiga saboda gadara kana da jami to sai lalace wancan ma baka nemi shawara ba gadara kana da jari ya je shigar da kai gadara kuma za ta kubutar da kai ba kai ta kuskure to kuma ita kasuwa fa ilimi ce duk wanda ya shiga kasuwa bai nemi masana ba suka gaya masa zai kuskure kad zai iya yin asara sai kenan don haka in mutum zai abu ya nemi abin da ya dace a lokacin da ya dace a wurin da ya dace a wurin da yake da fuska yanzu masana harkar kasuwa za su ce masa kar ka bude shago a wuri kaza in ka bude za ka yi asara da yawa za ga mutum ya bude kasuwa ya zuba jari da yawa amma wata bayan yan watanni sai ka zo ka ga shagon arfa an tashi an kwashe kayan ka kasa gane yaushe kayan suka bar gurin an samu matsala watakila an je an saka kasuwancin ba a wurin da ya dace kuma kowane wuri akwai abin da ya dace da shi don haka wa'atul buyuta min abwabiha ku nemi masana in za ku abu su sanar da ku kuma ba a cewa dole abin da wani ya yi nasara ni ma sai na yi yanzu wani ya bude shagon provision yana samu kai kuma ba lallai ka bude ka samu ba wataƙila kai shagon fura za ka bude kai kuma allah ya buɗa maka ba provision ba to abinda ba ma fahimta kenan sai a yi ta samun kuskure sai a yi ta juya abin aya ce sammu aka masa sammu kuma a kuskure ne shi yake yana yi ba daidai ba ku rinka tambayin masana kuma ku rinka neman masu amana sannan kuma ana samun sa hannun shi ma akwai sammu ɗin wanda aka yi masa sammu ko aka jefe shi jifan kala-kala ne babin sihiri yana da yawa akwai wanda za a mai sammu duk abin da isa hannu aka yi lalace kurin to akwai wannan kuma shi matsalar ba ganewa za ka yi ba akwai samun da ba zai saka zazzabi ba ba zai saka ciwon kai ba ba zai saka ciwon ciki ba ba zai saka komai ba amma duk abin da ka taba na neman arziki da ci gaba wallahi sai ya lalace shi kuma ta nan suka sai toka to shi kuma abin da zaka in har ka gane to sai ka dakatar da shiga harkar kashe kuɗin ka fara neman magani haƙuri da kasuwar neman magani wani ya mini fatawa cewa shi ɗan kwangila ne kuma Allah ya masa hanya a wajen manyan mutane a ƙasar nan duk inda ya je ya nema za a bashi ya ce amma fa Allah da ikonsa bayan shekaru kaza da ya yi ganiyarsa amma bayan shekaru kaza duk harkar da ya sa hannu a kai wallahi sai ta lalace ko dai a zo aikin a yi wani mugun sata ko an yi rabin aikin wani abu ya rushe ko kuma gwamnati ta kibiya ko a samu wata matsala ko a lalata ya ce ya daɗe duk abin da ya ɗauko ya sa a gaba ya ce wallahi baya yi ya kashe kuɗi ya zuba ya harka zai samu a biya shi amma wala ba za a biya ba ya ce tunan sai da ya kare ya ce to sai wata dabara sai ce bari ya rinka haɗawa da shi da wani ya ce wallahi malam sai da aka zo kai in kana yi in na dafa ma ni zan samu aikin sai ka zo mu yi tare in dai na sa hannu a ciki to ba zai yi ba ya ce sai na gwada na biyu na uku ya ce in na samu sai in bar mutum in ce ya je ya yi amma ya sallame ni ya ce in na bar mutum ya je ya yi kuma sai aikin ya yi to amma kuma alherin da zai samu ne kuma ba zan samu ya zan yi na ce samu aka maka sihiri aka yi maka sai ka koma ga Allah ko kana da wani abin da ka yi wa Allah na laifi ya jarrabe ka a wannan dan Allah yana iya jarraban bawansa a kowane bangare wataƙila yana bata wa uwarsa bai sani yana da kuɗi yana da harka amma uwarsa ba ta jin daɗinsa wataƙila bai sani ba ta wannan Allah ya kama shi wataƙila yana musguna wa iyalinsa wataƙila yana da mugun rowa yana da shi Allah ya bashi amma baya iya taimakon 'yan uwansa ko wasu sai Allah ya barka da wadatar hannunka amma duk abin da ka sa a gaba kuma sai Allah ya ana abin yi wataƙila ka taɓa wulaƙanta wani marashi ka tozarta shi wataƙila kuma ya ji ya yi wani alfahari Allah ya ji haushinsa malam laifuffuka da yawa da kan sa Allah ya jarrabi mutum ya sa duk abin da ya sa hannu ya rinka filin matsalar mu ba ma yin tunani mu gane akwai abin da muka yi wa Allah na laifi bari mu dawo kawai kowa sai juya ce ai san mu aka masa ai san mu aka masa wataƙila samun ne wataƙila kuma Allah kai wa laifi to sai ka koma ga Allah ka ci gaba da tuba ka gyara tsakaninka da Allah wataƙila Allah ya farfado maka da al'amarinka muna fatan Allah ya baka nasara kuma ya yi maka duk abin da yake damunka kuma idan mutum yana zargin an masa sihiri ko wani abu akwai magungunan kare sihiri ayoyin kare sihiri wankan ganyen magarya karanta suratul baqara akai-akai da falaki da nasi akai-akai duka waɗannan suna taimakawa wajen lalata dukkan sihiri sihirin kala-kala ne akwai wanda na ci aka baka kaci akwai wanda shaƙa za ka akwai wanda sha kai akwai wanda a suturar ka ake ɗaura ma shi akwai wanda a jikin motar ka za a makala maka shi akwai wanda a teburin ka a ofis za a ɗaura maka shi akwai wanda a kujerar ka za a yanka a saka baka sani ba akwai wanda ake ɗage tayil ɗin ƙofar ɗakin ka tayil na kofar ɗakin ka kaga dole ka tsallaka ku to shi za a shirya a ɗage a sa maka shi a nan don ran da ka shiga ka dawo ka tsallaka shi kai ta wahala akwai babban mutum wata rana a ƙasar nan da yake Allah ya jarabe shi kujerar sai ce wallahi baya iya zama kaga kujera ce ta ofis ya ce wallahi in ya zauna yanda ka san ogun ɗin injin biredi haka yake ji da AC da komai amma wallahi ba ta zauna ba dole aikin sai dai yayi a ƙasa amma wannan kujerar ba za ta zaune ba abubuwa da sai addu'a to shine amfanin yan uwa ku rinka yin zikiri safa da yamma wai mutum sai ya ce wai ai ni ba da matsala ni ina ruwana da mutane ni zikiri ana yin sa don maganin fitinar yanzu da wanda za ta zo nan gaba haka ibnu qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad kana yin zikiri don kariyan bala'in gaba kuma duk wanda yake rayuwa a nan bayan ƙasa kar ya taɓa tsammanin zai kubuta daga sharrin ɗan adam sai dai addu'a wallahi sai dai in ba za ka rayu ba kun ba wani magana ni ustaz ne ina zuwa masallaci ina karatun qur'ani ina kaza kawai kai sunna kai addu'a kawai azkarus sabahi kai na yamma ma kai na kwanciya bacci ka yi ibn al-qayyim ya faɗa cewa akan jefi mutum da sunan jifa in yana da ƙarfin addu'a in abin ya zo jifan ƙaddara Allah ya sa abin zai same shi zai same shi amma ba zai tasiri a jikinsa ba kamar yanzu misali idan na ɗauki alli cok na jefi ginin nan don Allah allin nan zai iya fasa ginin nan ya ce to haka jikin mai addu'a da ya dafu da addu'a in sharrin ya taho mai jifan ka ya jefe ka in ya buge ka sai ya bugi gurin da zai maka tasiri ba amma kaga a kaddara Allah ya kaddara za a maka sharrin kuma zai same ka kuma ya same ka idan an rubuta maka wani maka abin da zaka yi hadari ko na makamancin wannan eh zaka yi amma kana addu'a tabbas kai hadari wani ya tafi yayi accident me ya faru wallahi akuya ya kashe kaga ta zo ma da sauki da a ce mutane uku ka kashe a kasuwa kauye fa da a ce kwari ka fada da a ce mota ka konewa ta fa duk sunansa ka yi hadari amma addu'a tana rage tasirin ko da kaddara ce da za ta same ka kuna gane me nake nufi addu'a tana rage kaifin ko kaddara ce Allah ya rubuta maka za ka gamu da hadari a kaddarar ubangiji za ka yi hadari eh Allah ya rubuta maka asara za ta same ka eh to in kana addu'ar Allah ya kare ka daga hasarar kuma kaddarar ta rubuta za ta same ka eh lalle za ta same ka din amma sai addu'ar ta rage kaifin hasarar an rubuta za ka yi asara eh to amma kuma sai aka rubuto ka yi addu'a to sai addu'ar ta zo sai ta dace da kaddarar sai ka zo asarar da ta zo ta faɗi maka ai wallahi wani an samu tsautsayi asara ta faɗa masa nawa ka rasa wallahi duka duka abin da nasa dubu ɗari uku ne saba'in ashe wani ya yi irin wannan asarar ya rasa naira miliyan hamsin an ɗoro maka asara motarka tana haya wani asarar da ta zo sai motar ta yi kwandam kayan ciki ya ƙone kuma aka ce sai ya biya kayan wani kuma da ya zo asarar da ta zo masa direbansa ne je da kirami ya fasa taya nawa ne kudin taya dubu ɗari uku shi kenan me ya jawo sauƙin addu'a da haka ita addu'a tanfa fi ma nazala wa fi ma lam yanzil min al bala cikin abin da ya sauka da abin da ko bai sauka mana bala'i Allah ya gane da amin ya ba a barin ai mai imani baya barin addu'a ina addu'a abinci ne ai ai da ka samu dama ka buga kawai yanzu ba annabi ce ma ne ko farkawa kai daga bacci kana juyi kawai la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah alhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ka daga hannu ka roki Allah annabi yace ko farkawa kai daga bacci kai wannan addu'a kuma ka ƙara ka ɗaga hannu ka roƙi Allah abin da kake so annabi ya ce duk abin da ka roƙa a wannan dare Allah zai karba ya ce kai in ka ƙara ma kai alwala kai sallah duk sallar da kai a wannan dare Allah zai karbe ta amma nawa ne muke tashi daga bacci wayar mu ma ba ma so mu ganta dan kar ta nuna mana asuba ta kusa wallahi malam Allah ya mana afuwa wannan yace mutumin da yake da mata guda biyu wata mata ce ta aiko cewa su su biyu ne ko su su uku a wajen mai gidanta amma yana zuwa mata ranar da ba girkinta ba ya halatta in ya halatta ai ba karuwa ba ce matarsa ce ta sunna ba haramun ya aikata ba kawai ba a so yi rashin adalci ita ma wacce wadda ba rananta ba to sai wata ran ya ce mata shi kenan ya yi balansa kamar yanzu misalin mai gida yana da mata uku sai ya je wata rana yana da wadata da rufin asiri sai ya tsaya bakin titi ya sayo naman kaji da abinci mai kyau amma yana ɗakin wancan ne ko yana wani gida sai sai ya ba sai suka ci suka koshi wancan gidan fa ai yana da wata mata kuma an ce adalci ko to ya halatta ya ɗauka ya ba waɗannan su ci amma wata rana kamar yadda yi wa wancan gidan su ma wancan gidan sai ya musu irin wannan kaga ya balansa kenan ba sharaɗi ba ne idan mutum ya je ya tsire na naira dubu biyar kuma yana da gida hudu a dole dubu biyar nan dubu biyar dubu biyar dubu biyar dubu biyar har sau to ta ya dubu biyar ɗaya ke mutane ya kawai su zama suna da fikihu bambancin da aka hana ka ware wani bangare kana masa wani abu amma wani baka yi mata amma na yi maka yau gobe kuma sai na yawa ne jibi sai na yawa ne bayan wata uku sai na yawa ne shi kenan kowa na yi masa ina fata ana fahimta yau wannan shi ne da aka ba laifi ba ne ba kuskure ba ne na gane na gane na gane ya halatta ai shi yasa na ce ba daidai bane kuskure ne ai shi yasa na ce ba karuwa bace ai ba karuwanci yayi ba ai halal ne ka san wai mata ce suke yi wai duk wanda ya je wai ya je gidan wai ɗakin matar da ba ranar girkin da bayan ya shiga wai wai wai wai wai dan dan zina aka samu wai ga ya miki baki da hankali wai ga ya miki ko kuma cikin shege ba haka bane ba haka bane hula kawai ba za ka je ka ɗauko a ɗaki ba hula da ajiyar da ake jahilci ba karatu sun azabtar da mutane ba daidai ba ne wannan ya ce allah ya ƙara maka lafiya wanda zai yi ƙabli ko ba'adi me zai karanta abinda ake karanta a cikin sujada shi zai karanta subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko kuma wata addu'a ko subhana rabbiyal a'la afwan subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la shi zai karanta ba na bambanci mutum ne zai yi kabli ko zai yi ba da sai ya manta sai ya sallama bai yi ba a mutum ne zai yi sujada kabli kai to sai ya manta ka san sujada kabli kafin a sallama ake to sai ya manta shi kuma bai yi ta ba sai bayan ya sallama sai ya tuno shikenan sai ya ba'adi babu laifi sai ya ba'adi mun faɗa a karatu a baya ko baka zo ko ka sha'afa malam ka'ida ne wai duk wanda zai shigo addinin musulunci sai dai ya shigo ta masallaci ba ka'ida ba ne ko a bakin titi ko a kasuwa ko a shago ko a gona ko a ina a ba shi kalmar shahada babu laifi wannan ya ce allah ya ƙara sutura amin ya ce ya samu raka'a biyu tare da liman a sallar azhar to sai rafkanuwa ta kama liman din ya ce to shi da yake masbuki zai bi liman ne idan zai yi sujjada ba adi sannan ya ci ko raka'a biyun nasa a'a in sujjada ba adi zai yi afwan in sujjada kabli zai yi za ka bi shi kun gane in sujjada kabli zai yi za ka bi shi tunda ai dole kafin sallama yake yin sujjada kabli to za ka tashi ne bai yi sallama ba ka tashi yawwa to kaga tunda zai wannan sujada sai ka bi shi amma in sujada ba addini to kaga ai sai dai assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah har ma mu sun gama sai yunkura to kai kuma kana yana yin sallama sai kai kuma ka tashi ba za ka bi shi ba addini ba to amma idan ka gama sallar ka to za ka kawo ba'adinka saboda me yasa ba za ka yi ba'adin ba ai baka gama sallar ba me yasa kai kabli saboda ai liman an ce ka bi shi dole kuma bai gama sallah ba yawwa to shine hukunci ba adi ba za ka bi shi ba amma kabli za ka bi shi za ka fara ciko abin da ka rasa sannan sai ka kai idan kuma su jira kabli ce ta kama liman to masbuki ya zai shine na baka amsa insha Allah yace tambayar sa anan mai tambaya ta karshe ya halatta mamu su bi liman daga inda suke koda masallaci bai ci gaba bai halatta ba dole ne in za a bi liman wanda bai da uzuri ba wanda yake da wani ciwo da aka hana ya shiga mutane ba kun gane wannan ba wanda yake da wata larura da ba a shi kamar yadda wanda yake da ciwon tari tarin da ana dauka kun ga abdaruratu tubihul mahzurat mahzur ne ma'ana laifi ne laifi ne ya sallar sahu bai cika ba to amma yana da ciwon da in yayi tari wani zai ɗauka to tun da yana son ya samu jam'i kuma yana zuwa masallaci yana da wannan to ya sa face mask sannan ya tsaya a sahun baya kenan kaga ba kowa bane in ka ganshi a sahun baya zaka kore shi wataƙila yana da ciwo to wannan me ya hana ya cika sahu larura to larura kuma ta ba shi damar ko da bai cika sahu bai sallasa shi kare wanda yake da wani ciwon da ba a so a matse shi ko watakila karaya ce a jikinsa in ya shiga sahu ana matsa sahun sai koma gefe sai sallarsa amma lafiya kalau a kabbar sallah saboda mutum yana sai da hula ko yana sai da lemo ko yana sai da ayaba ko yana sai da kaza masallaci bai cika bai kabbara ba sallah wannan sallar ba ce ba kuma bata halatta ba dole sai sahu ya cika sai dai mata wannan suna da wannan dama saboda su daman sahunsu baya haduwa da na maza suna iya yi a sama ko su yi a bayan masallaci ko kuma a gini tsakanin su masallaci wannan duk babu laifi shin ya halatta wanda ya makara ya bi mutumin da ya samu tahiyar karshe kawai in ya gana ma zai bi shi mana ai za a rubuta musu ladan sun yi jam'i zai iya bin su a matsayinsa na masbuki babu laifi a ciki subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh